بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha shida ga watan ɗaya al-muharram shekara ta 1441 wanda shi ne ya dace da sha shida ga watan tara shekara ta 2019 a miladiya muna darasi na goma sha hudu a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu taha za mu tashi akan aya ta ɗari daidai ko aya ta casa'in da tara kazalika na ƙusu alaika min an ba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dhikra na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
الله yake bada labari cewa kazalika naqussu alayka kamar haka ne muke kissanta maka ya kai wannan annabi ya kai wannan manzo daga cikin labarai ko kisoshin da suka gabata min ahwalil umamil madiya na daga halin al'ummomi da suka gabata mun kissanta maka ko muke baka labarin abin da suka aikata da kuma mu ma abin da muka aikata musu muna baka labari akan Musa da kuma Haruna da abin da ya gudana tsakaninsu da Fir'auna da kuma Banu Isra'ila min an ba'i ma qad sabaka kenan wannan min din malamai suka ce litabi'id wato kaman wani bangare ne na labarin kamar yadda qur'ani wasu ayoyin sun zo sun yi bayani filla filla wasu kuma ayoyin sun zo a dunkule musamman akan abin da ya shafi al'ummomin da suka gabata Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Musa taklima wa qad atainaka min ladunna zikra hakika mun baka daga gare mu alqur'ani wannan tanwihun ne wa ta'zimun li sha'anil qur'an ana yin bayani da fadakarwa dangane da wato girman sha'anin alqur'ani hakika mun baka daga gare mu zikiran wani littafi na alkur'ani abin ambato mai girma wa huwa alkur'anul karim wa hadha zikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun daga cikin fa'idodin abinda Allah ya kissanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan annabawan da suka gabata akwai ƙara masa ilimi an ba shi labarin annabawan da suka gabata ne don a ƙara masa ilimi tunda an gaya ma abin da baka nan to kaga an ƙare ka kuma wannan yana nuna cewa ashe annabi bai san gaibu ba tunda da ya sani kaga da ba sai Allah ya ba shi labari ba sannan kuma ana ƙara masa yawan mu'ujizozinsa an ba shi labarin al'ummomin da suka gabata ne don a yawan jizozinsa ya zama ya fifici sauran mutane da yake rayuwa da su da al'umma ta hanyar ba su labarin annabawa da suka yi shekaru ɗaruruka suka gabata kaga ashe ba shi labarin kamar ana ƙara masa girman mu'jiza ne abu na uku ana daɗa ƙarfafa zuciyarsa a tabbatar da shi akan wannan hanya da yake bi wasu sun bi ta ga irin abin da Allah ya musu tabaraka ta'ala abu na hudu daga cikin fa'idojin bashi labarin annaban da suka gabata akwai wato rarrashi a gare shi ka yi haƙuri annabi ka zama abu kaza ya same shi ka yi haƙuri annabi kaza ma abu kaza ne ya same shi wawaye da za su yi taimaka wauta to ka yi haƙuri ka jure ka daure sannan kuma akwai faɗakar da abu na biyar kenan faɗakar da muminai masu sauraron ƙisar su ji labarin al'ummomin da suka gabata liyatabiru wa yatta'izu don su ɗauki ibra sannan su ɗau wa'azi su ɗau izina su wa'azu yanzu nan duk labarin da aka yi ta bamu dangane da annabi musa da haruna da banu isra'ila kaga mun karu mun ji irin yadda annaba suke ɗauki ba daɗi da su da maƙiya allah tun a wancan lokaci wa kad atainaka min ladunna zikra hakika mun baka daga gare mu zikran zikran ana nufin alqur'ani kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata an ambaci qur'ani da zikir ne saboda a cikin shi alqur'ani din an yi bayanin abin da ɗan adam yake da bukata na duniyarsa da na lahirarsa gaba ɗaya sannan kuma shi alƙur'anin ya yi bayani akan nau'i-nau'i na ni'imomi ya tunatar da ɗan adam nau'i na ni'imomi da ya bashi kaga kama akwai a tazkiru da alwaru sannan kuma ɗaukaka ce ga annabi sallallahu alaihi sallama shi wannan alƙur'ani shi yasa ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayanin mummunan ƙarshe mummunan sakamako da za a riska musamman ga wanda ya kauce wa alƙur'ani duk wanda ya kauce wa alƙur'ani zai gamu da mummunan sakamako mummunan ƙarshe shi yasa ma 'yan uwana kullum da'awa ta ahlus sunna tana kiran mutane ne akan at-tamassuk bil kitabi was sunna ayi riko da alqur'ani ayi riko da sunna ba dan komai ba dan saboda da su ne za a samu ribata duk wanda ya kauce wannan hanyar wallahi yayi asara wanda Allah ya dora shi akan hanyar kullun ana fadakar da shi Allah ya ce annabi ya ce ana masa bayani to wannan sai mu ce albishirinsa alheri ya same shi wanda kuma ya wayi gari aka nesanta shi da alkur'anin aka hada shi da wasu abubuwa don akwai waɗanda ake nesanta su da alkur'ani a raba su da alkur'anin a hada su da wasu abubuwa wanda ba a kansu ya kamata su ɓata lokaci ba ta maka bayanin karamar wane matsayin wane darajar wane tatsuniyoyi a cika maka kwakwalwarka ya zama ba masa katsinke sai waɗannan surutai da tatsuniyoyi sai ga mutum ya wayi gari wallahi malam yana ganin darajar wani mutum daban ba annabi ba ba sahabi ba ba tabi'i ba tabi'i tabi'i na ba yana ganin darajarsa sama da waɗannan waɗanda na ambata mu sai gaba ɗaya rayuwarsu sun fi mai da hankali akan abin da ba shine mai muhimmanci Allah ganar da mu to menene sakamakon wanda ya kauce alkurani mai Allah ce من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا na'am خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Allah ya ce man a'rada anhu wanda ya kauce ya bar shi wannan alqur'ani din wannan abdamir huna yarji'u ila alqur'anul karim wanda ya bar wanda ya ki wanda ya kau da kai ga, ga ainihin alqur'ani mai girma a'rada anhu lam ya'mal bima fihi ya ki yayi aiki da abin da ya zo na alqur'ani aka yi ta gaya mai ya zama ya mai da alqur'ani kamar tatsuniya ko mutum yana karanta ƙur'ani kamar yadda ke karanta jarida ba ta ƙara masa imani ba ta ƙara masa ko a'rada anhu ko wanda yake karanta shi a'rada anhu ko wanda aka karanta masa aka masa bayanin mawa'izul qur'an tanbihatu na alqur'ani ya kauda kai yake aiki da shi fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizran to lalle ranar tashin alqiyama zai zo yana ɗauke yana dakon zunubi himlan saƙilan min al-ismi kaya mai nauyi na laifuffuka ƙin aiki da ƙur'ani shi kansa zunubi ne kake ta tarawa kanka ko mutum zai zo yana dakon su ranar tashin alkiyama khalidi na fi masu irin wannan ɗabi'a ta ƙin alƙur'ani ta kaucewa karantar alƙur'ani mukimi na fi azabil wizri suna masu tsayuwa da dawwama a cikin azaba na wannan laifi wasa alahum yawmal qiyamati himla kuma ya munana gare su bi'sa ma hamilu ala anfusihim min al-ismi tir da abin da suka dauka a kawo kansu na daga laifuffuka irin na kafircewa alqur'ani wana mana Allah wadare da wannan dako nasu ya zama dakon banza dakon kayan zunubi dakon kin aiki da alkur'ani zunubi laifi so wannan yan uwana idan yana nuna mana wani abu yana nuna mana wato ashe ranar tashin alkiyama akwai wanda za su zo su ɗebi kaya a gadon bayansu shi sa aka yi amfani da kalmar alwiziru alwiziru a larabci asalin kalmar alwiziru a larabci ana amfani da ita ana nufin wato alhimlu sakilu duk kaya mai nauyi kaya mai nauyi ana ce da shi alwizru dako wanda in an ɗauke shi za a ji nauyi kwarai da gaske shi yasa yake cewa za su zo ranar tashin alkiyama wato yahmilu yawmal qiyamati wizran mai wannan ɗabi'a zai zo yana ɗauke da kaya mai nauyi ranar tashi alƙiyama abu na biyu kalmar alwizru ana fasara ta da al'ismu da azambu alwizru al'ismu alwizru azambu laraba sukan ce wizru suna nufin zunubi da laifi to amma anan abin da ake nufi uquba yahmilu yawmal qiyamati wizra za su ɗauki uƙuba mai nauyi azaba mai nauyi wanda ba za su iya jure mata ba al'azabul alim al-saqil me ya jawo wannan azaba ɗin shine wannan laifi da suka zo da shi na ƙin bin ƙur'ani imamul samakshari a cikin littafinsa al-kashaf ya ce abinda ake nufi da alwizir al'uqubatu as-saqilatu al-bahiza an ce da ita wizir ne tashbihan fi siqaliha alal ma'aqib ko alal mu'aqabi wa su'ubati ihtimaliha wato nauyin azabar da kuma mutum ba zai iya daukan azabar ba rashin jurewa azabar shi yasa aka ce mata wizir wanda inda mutum za a auna sikeli a dora masa wannan wallahi sai bayansa ya faffashe ya tsatsage alkur'ani ya ba mu da yawa na jawabai dangane da halin kafirai za su zo ranar tashin alkiyama suna ɗauke da zunubansu a gadon bayansu asqalu zunubihim ala zuhurihim nauyin zunubinsu a gadon bayansu liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ليحملوا أوزارهم ألا ساء ما يزرون كنا cikin sifar waɗanda za su gamu da azabar Allah sune man a'rada an hadha dhikr wa huwa al-Qur'an al-Karim wanda ya kaucewa wannan ambato shine al-Qur'ani wannan kaucewa za ta tabbabar masa fadawa cikin wuta da kuma daukan zunubi mai nauyin gaske to addi ila al-uqubati al-muhinati min Allah uquba ta wulakanci daga Allah tabaaraka wa ta'ala khalidina fi wa sa'a lahum yawm al-qiyamati himlan kuma munin wato tirda dako kayan da za su dauka ranar tashi al a yanzu zamani ya zo mana hanyoyi da dama da ake samu kaurace alkur'ani ko mu guje masa ko kuma mu ga bayi da kima a tattare da mu na farko hanyoyin da ake bi na sa yara musu kaurace wa alkur'ani rashin nuna musu muhimmancin alkur'ani a makarantun da ake karantar da su don allah ku saurare ni ku fahimce ni ku ji karatun nan mu yi wa kanmu adalci don Allah yadda aka muhimmantar da samun takardar sakandare ga yaro a ce ya gama ya samu takardar sakandare an muhimmantar da samun ƙura'ani ga yaranmu yanzu idan mutum ya zo ka gan shi iya kamala yin aka ce ka ko takardar sakandare fa bai da ita wallahi sai ganshi kamar wani kafiri kafiri haka haka ko ku ko ku yadda ko baku yadda ba haka abin yake haka ake fassarawa ai ko takardar sakandare ma bai da shi wallahi za su iya hana ka aure wannan takarda ta sakandare in an ce wai yau baka gama sakandare wai baka shiga makaranta ka gama takardar sakandare baka da certificate na sakandare wani wurin aure ma ba za su baka ba dan da a ce ai cikakken jahili ne taib mutum nawa suke da doctor degree suke da master degree suke da professor ko izu biyu ba su haddace ba izu biyu amma ya ta sa'aluna anin naba'il azimi ba su haddace ba amma dan Allah yanzu idan aka nuna mutum aka ce ka ai kaga shi ai bai iya qur'ani ba ana ganin sa da wani wani wani illa a ina musamman ma yana da yan abin duniya a wannan minus ne kawai ci gaba kawai a harkar duniya kai da kanka ka fi ganin illar mutum ya rasa takardar sakandare akan ya rasa ƙur'ani in ya rasa ƙur'ani ba cewa ne ya haddace shi ba ya iya karanta shi kawai da yawa waɗanda ba su iya karanta ƙur'ani ba kuma ba sa jin a ransu cewa sun yi asara ba sa ji amma sun iya karanta jaridun duniyan nan gaba daya to wannan ya karmu aka yi a gida aka cusa mana abin idan yaron ka je makarantar islamiyya ko tambaya ma baka yi ma izinsa nawa mai ya haddace yana muraji a ƙur'ani baya yi ko tambaya ma baka yi amma kullum kana tambaya ta nawa ya ci ai yaron ka ya ci musamman ya zo da 'yan takardunsa ya ɗan ci jarabawa har abokananka za ka ga kai a yaron nan dole in biya mai kudin makaranta ma ai yana ja ai ba haka ake faɗa ba amma in a makarantar islamiyya baya ja an damu ba damu ba to kun ga anan in ba in ba mun yi da gaske ba wallahi Allah ya sauke za a wayi gari a zo wata ran da wallahi yaran mu suna ganin Qur'an nan wallahi ko daga shi barasi ba wannan Qur'an da ake karanta mana wanda shine a cikinsa ne za mu samu ɗaukaka duniyar lahira amma wallahi 'yan duniya sun nuna mana bayi da daraja na'am in ka gama sakandare za ka yi zuwa ka nemi aiki a baka a gwamnati ko ka gama yadda diplomar ka ko gama kaza amma don ka haddace wannan ƙur'ani izo 60 gashi nan aya 6,600 da wani abu wallahi tallahi za ka gama shi wannan ka je ka ta yawo takardarka in ka je ma wani gurin jifan ka za a yi ba wai fa ka karanta shi ba ka haddace wallahi tallahi ina muku rantsuwa duk mutumin da ya haddace alkur'ani izo 60 wallahi ya fi doktan da ya yi karatun boko ya karanta dokta Allah ya fi shi kwakwar da ya ce wajen haddace ƙur'ani mai neman dokta digiri a boko wallahi bai ci wannan kwakwar ba basirar fasahar lissafin iya jera ayoyin da kawo surorin wallahi tallahi ba za a kwatanta ba amma yanzu kaga mai hadda qur'ani bai da wani matsayi a gwamnati bai da wani matsayi ma'abuta qur'anin su sun sani ko ba ka bane ba sun sani kuma shi dan bokon ya sani akwai wanda sun yi bokon sun yi addinin ai sun san me karatun dakta digiri din an sani karatun dakta digiri din kuma an san karatun alkur'anin amma yanzu wanda yake da wannan kwalin na dakta shine mutum amma mai ƙur'ani izu 60 ba mutum bane ba mutum bane an canja fa al'amura an canja al'amura an ɗebe yara an sa su a karatun boko suna ta yi ba a mai da hankali akan karatun islamiyyarsu sai kaɗan daga cikin makarantu iyaye an kidimar da su an rudar da su an gaya musu tashin hankalinsu shine ɗansu in bai ci takardar sakandare ba bai ci takardar jami'a ba amma ba a taɓa nuna musu cewa tashin hankalinsu in ɗansu bai iya ƙur'ani ba a shi nan muna gani yarinya ce zai je aura a ai ta gama kaza ai ta yi diploma ai ta yi NC kai digiri ne ma da ita ai ta yi kaza bai taba tambaya izu nawa ta dace ba kai kanka ustaz din kai ma baka ma tambaya kai ma in ka je zancan baka tambaya izu nawa aka dace abinda kake fara tambaya cewa kike ya kin ci waye kin ci ne ko kin ci waye kin ci ne ko ita ce la haula wala quwwata to duk wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi a rage mana darajar qur'ani ba mu ganin kimarsa da rashin kimanta makarantun islamiyyun makarantar boko aje a biya school fees a yi layi layi ake jira a biya a karɓi receipt makarantar islamiyya kuwa naira ashirin naira ɗari a wata wani ma sai ya share watanni bai zai biya ba wani ma 'ya'yan sun zo sun yi magana sun ce a bada kuɗin laraba kuɗin waya ce kai gafara da Allah ustazan ƙarshen zamani aikin banza in za su yi fi sabin laisi in ba za su yi ba ku dawo gida ku yi zaman ku amma fa wannan fa zai je ya biya a banki zai je ya bi layi ya biya school fees din 'ya'yansa ku je yanzu yanzu ku je bankuna ku ga layi ke ga babban mutum yana rike da tela ta makaranta yana yana bin layi mutum 27 a gabansa yana jira zai biya kudin wata arniya ce mai makarantar a unguwarsu ko a abin nan a garinsu zai je biya mata kudin bara ma saurare ka baka kawo musu tela kai banki amma makarantun islamiyya fa kai ka isa wani malamin islamiyya ka ce wai tsiyan kai ma kudi banki ba hai su ridda ba gaba ɗaya ma kuna gani yadda lissafin yake ko to sai yaran sai su tashi su ga babansu ya fi mai da hankali ya biya musu kudi a can ya fi mai da hankali ya sai musu textbooks yau fa yanzu duk wanda yake da ɗaya yana karatun boko ba textbooks kawai wallahi na yaro dan siniya wallahi sai ka kashe dubu ashirin fiye ma wallahi wannan mai dan sauki ne dubu ashirin textbooks kawai amma ƙur'anin da ake karanta a kasuwar kurmi naira saba'in ne 70 naira very very cheap rani izu biyu izu biyar izu kaza amma littattafai na boko sai ka zuba naira dubu talatin ka sai wa yaro wanda zai je yi amma duk ba mu damu ba ba su da daraja makarantun namu mun kashe su da kanmu yaro idan bai ci jarabawa ba ta boko ubansa zai tada hankali ya ta kuka yana zubar da hawaye ni ka cuce ni wallahi ka zalunce ni in dai baka yi karatu ba ni ka zubar mun da mutunci na ni ban san inda zai sa zan sa kaina ba dan Allah dan Allah kai karatu ka ji ko dan Allah ka mai da hankali kai karatu ka ji ko in ka ga duk ana wannan abun wallahi tallahi karatun boko ne amma ba wai ya dai tada hankalinsa dan ɗansa bai karatun addini ba gashi nan man a arada an hunna za ta yi aiki akan mutane da yawa wallahi to me zai faru khalidi na fihi wasa alahum yau malkiyamati himla sai ce يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الله yake cewa ranar da za a yi bushi ranar da za a busa ƙaho yau mai yunfaku fi sur idan an ce asur ana nufin kaho da ake busawa daga bakin mala'ika kenan a wannan rana ta tashin alkiyama yawma yunfaqu fi sur wa nahshuru almujrimina Allah ya ce a ranar kuma za mu tashi mujrimai mabarnata 'yan ta'adi mushrikai yawma idin a wannan rana zurqan wato suna da wato girin din ainihin wato ko in ce bulu din ido ko ko in ce idan su yayi girin a cikin sa kuma ga baki in an ce azurq daga azzarqatu ne shine al-khadratu al-khadratu fi sawadil aini idan maimakon ka gan shi yadda yake a yau daidai bakin nan to bakin ne yake canjawa ya zama kore shar ko ya yi bulu in kaga idan mutum ya yi bulu to ba da daɗin gani abin tsoro wasu suka ce zurgan ana nufin za mu tashe su makafi Allah zai makantar da mushirkai amyan kenan wasu suka ce zurkan za mu tashe su cikin muguwar ishirwa almujrimin maɓarnata fuskar baki kirin ga kuma yadda idan yake ya takhafatu na bainahum suna ta shawara a tsakaninsu a takhafut a tashawur su mujirmai su mushirkai suna ta yi a tsakaninsu wai ta kallamuna hufiyatan ana irin zancen nan ɓoyayyen zance a hankali a hankali suna gaya wa junansu illa bistum illa ashiran sai suke gaya junansu kai a duniya fa kwata-kwata ma kwana goma a kai tsabar an shiga rudu su za su rinka gaya wa kawayensu abokanansu cewa a duniya an yi rayuwar duniya na rayuwar duniya na mun yi kwana goma kuwa illa bistum illa ashira kwana goma ne kawai ashira layalin wasu ka ce kai illa bisum illa ashira gaba ɗaya rayuwar kabari da muka yi bata wuce kwana goma ba wasu ka ce tsakanin bushin na ɗaya da na biyu ake nufi subhanallah Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaqulun mu ne muka fi kowa sanin abinda suke ɓoyewa na zance suna faɗa iz ya ƙulu amsaluhum tariƙatan yayin da wanda ya fi su hankali shine amsaluhum tariƙa aufahum akla wa adaluhum ƙaula wanda ya fi su hankali wanda ya fi su adalci a zance illa bistum illa yawma ai zaman da kuka yi kwata-kwata bai wuce kwana ɗaya ba subhanallah me yasa ya faɗi wannan saboda bala'in tashin alkiyama da tashin hankali ai gani wato wanda amsaluhum fa Allah ce amsal wanda ya fi su hankali wanda ya fi su tunani shi kuma abin da zai ce ai kwana ɗaya ma aka yi ma la ilaha illallah wai me ya faru malamai suka ce sun ma manta adadin shekaru da kwanakin da suka yi a duniya saboda bala'in da ke cikin tashin alkiyama wannan aya tana nuna mana cewa lalle sha'anin tashin alkiyama sha'ani ne mai ban tsoro kwarai da gaske kamar yadda Allah ya bayani ya ce wato tashin kiyama ya kai tashin hankalin da ke cikinta ta kai ga mace mai ciki za ta iya zubar da cikin mace mai ɗa za ta iya wullar da ɗanta ta jefar da shi tana ta kanta wato rudin ya kai ga ma ba za ma a iya tuna kwana nawa shekara nawa akai a duniya ba sai a zo a yi ta tattaunawa wannan ya ce wannan ya ce yanzu waɗancan sun yi magana akan ashiru layalin illa bisum illa ashira wannan fa a cikin raɗa suke faɗa ashiru layalin faqat suna da na sani suna cize yatsa duniyan nan ta kubuce musu ba su yi aikin da za su samu rahama a wannan yanayi na alkiyama ba da mun sani da mun yi kaza da mun sani da mun yi kaza abinda suke nufi istiqsarul mudda suna ganin kai Allah yanzu iya kwana goma ya bar musu kawai ai da an sani da an basu shekaru sun yi aikin alheri wai a lokacin wai suke cewa wai wai duniya ta yi saurin tafiya sur'atun qida'uha kuma suna nadama ala ma kanu yaz'umuna akan abin da suka raya a duniya la ba'asa wala hisaba ai sun ce ba za a tashi kiyama ba kuma ba za a yi hisabi ba sai gashi Allah ya tashe su sai suke hira tsakaninsu a'a da ku mun ce ba za a tashi kiyama ba da mun ce ba za a yi hisabi ba da mun ce ba za a yi kaza ba gashi yanzu mun tashi ashe duka duka ma kwanakin da muka yi muku ci kwana kaza ba ba da ma tabayyana lahum anna al-ba'sa haqq bayan ya bayyana gare su cewa tashin alkiyama gaskiya ne wa anna al-hisaba haqq kuma lalle hisabin nan gaskiya ne ba ƙarya ba ne jama'a wallahi wallahi akwai mutuwa kuma za a yi hisabi za a yi lissafi kuma ka san illar lissafi ko a nan duniya ne aka ce a shagonka ne mai gidanka zai zo maka lissafi a ma'aikata ne auditoci za su zo su yi audit har addu'a kuke raba a masallatai a taimaka muku da addu'a Allah sa ku wuce lafiya za a muku lissafi a kasuwa kawai mutum ya baka dukiyarsa miliyan ashirin shekara uku ce zai zo maka lissafi addu'a kake kana roƙon Allah ya taimake ka ka kubuta to ina ga lahira ina ga lahira to shi yasa Allah ya ce mu muka fi kowa sanin abin da suke faɗa la yakhfa alaina shay'un mimma yatakhafatuna bihi من شأن مدة لبسهم في قبورهم أو في الدنيا نحن أعلم بما يقولون منفق kowa sanin abin da suke faɗa munfi kuma kowa sanin ainihin daɗewansu a cikin kabari iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma wai suka ce yawman din ana nufin alwaqt ne ma kai ba kuma abinda ku zauna ma a duniya gaba ɗaya kawai ɗan lokaci ne gajere shine yauman ba ma in ji malamai suka ce ba ana nufin rana da yini da ka sani ba a'a yauman wani muddatun min alwaqt ko mutlaqul waqt yani ma ma labistum fi quburikum illa zamanan qalila ba ku zauna a cikin kaburukan ku face zamani ne gajere wannan da ya ce iz ya ƙulu amsaluhum tariqatan ba yana nufin wanda ya fi su gaskiya ko ya fi su dacewa da daidai ba ne a'a wannan wanda yake nuni akan wanda ya fi kowa tashin hankali damuwar tashin kiyama shi ga abin da zai ce wancan ya ce kwana goma wannan ya ce kwana ɗaya wanda ya fi kowa fada cikin damuwa ta tashin al'iyama shi zai ce kwana ɗaya ne ma aka gaba ɗaya a duniya كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها دين kenan كأنهم يوم يرونها kamar ranar da suke ganinta ita me kiyama ba su zauna ba a duniya face kawai dan yammaci ne ko safiya ne idan baka gane ba kaga wannan duniyar akram kala kake ganinta wallahi ta fi komi gajarta amma ba za ka fahimci haka ba sai ranar da Allah ya ɗauki ranka a ranar za ka gane lalle duniya wallahi ba ta da yawa kuma ba a daɗewa ciki wanda ya mutu shi ya fi kowa ganewa cewa wannan duniyar ba a daɗewa kuma ba a daɗe ba kuma haka ne za ka iya tuna ranar da aka fara mutuwa? akwai wanda zai iya tuna ranar da aka fara mutuwa? babu shi tun da aka yi duniya ake mutuwa har yau ba a daina mutuwa ba kuma ba a san yaushe za a daina mutuwa ba ba a san kuma yaushe za a tashi alkiyama ba so idan ka kwatanta rayuwar dan adam a doron ƙasa a nan da rayuwar da zai a kabari kafin Allah tashi kiyama shekarun ba za su kwatanta ba duka duka annabi ce a amar ummati ma baina 60 ila 70 shekarun al'ummata tsakanin 60 ne zuwa 70 ake shashsheme su gaba daya ke zubar da su to babban tashin hankali sai Allah ta da kiyama kowa ya tsaya cirkai to a lokacin mutum zai yi tunanin wai ya yi wata rayuwa wai a duniya gabaɗe sai ga cewa bai fi ɗan kwanaki ne ko ɗan sa'anni ne ya yi ba a duniya gabaɗe ga ma misali da za ka iya ganewa yanzu shekarar ka ashirin da biyar ka dubi kanka sai ka duba ka yanzu har ka kai wannan shekarun a duniya yanzu har ka yi ashirin yanzu har ka yi goma sha yanzu har ka yi talatin yanzu har kayi arba'in kai amma fa ta yi sauri kai ai kai kana gaba ka dade a duniya ban an kwatanta burace buracen ka da abin da kake so ka yi lissafin da yake gaban ka a karmar Allah za ga tama kaɗan kamar yanzu misalin mutum da yake zuba kuɗi yake gina gida kaga yadda wasu ke gini an yi tono underground ana ta zuba kuɗi shekaru ake ana gina gidan shekaru sai ya zo kuma ba zai daɗe ba sai mutu a gidan zancensa ya ƙare to jama'a akwai nadama da dana sani a tashin alƙiyama kuma akwai cizo yatsa Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani na'am
ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال هيا ندري أكن كياما أكي مغانا suna tambayan ka dangane da duwatsu na duniya ga baki daya abdullahi dan abbas yake cewa wani mutum ne daga kabilar saqif ya zo wajen manzan Allah yake tambayansa ya ce kaifa ta kunul jibalu yau malkiyama ya rasulallah yaya duwatsu za su kasance ran tashi alkiyama shi yana mamaki shi kawai abin da ya dame shi wannan manya-manyan duwatsun ya za a yi da su faƙul ga ya masa ya muhammadu yansifu rabbi nasfa ubangiji na zai tumɓuke su tumɓukewa shi ne yansifu rabbi nasfa ya ƙla'u rabbi kal'a ubangiji na zai wato tumɓuke su daga asalinsu kuma ya nike su su zamanto haba'an mansura yadda kaga toka duk girman duwatsun nan da kake gani Allah zai tumbuke su daga asalinsu kar ku manta akar makalla an ce duk inda kaga dutse a sama to in ka bi shi a ƙasa ya fi tsawo a ƙasa in ka ga dutse ba ya fito to tsiransa a ƙasa ya fi na saman ninki ba ninki ɗan kan ne kawai ke fitowa duk tsawon dutse kuwa haka malamai suka ce amma ranar tashin alkiyama ubangiji zai tumbuke waɗannan duwatsu gabaki ɗaya rididdige su ya nike su su zama kamar ƙura fayadaruha qa'an safsafa sai Allah ya bar wato wurin da duwatsun gindin duwatsun inda duwatsun suke kafe sai su zama ka'an safsafa wuri ne wadda zai zamanto flat shine ka'an safsafa ya zama wuri ne shimfiɗaɗɗen wuri ka'an safsafa shimfiɗaɗɗen wurin da tsiro ko na abu ma bai zai tsiro a gurin ba kawai flat za ka ci kai ka ce ba a taɓa yin dutse a wurin ba in an ce alƙa a larabci ƙa wato abin da yake a shimfiɗe shi ne ƙa saf-saf kuma shi ne amlas wato abin da yake ba komai wurin yana shimfiɗe ba itace ba dutse ba komai shi ne ƙa'an saf-safa la tara fiha iwajen wala amta ba za ka ga karkata ba wala amtan imam mujahid yace ba za ka ga tudu da gangare ba shine iwajan wala amta amike za ka gani yanzu kamar nan masallacin kafet din nan kaga ai ba wani tudu da gangare ko to duk dutse da ka sani na duniya in Allah ya zo kwashe shi wallahi sai ka ba za ka taba cewa ma an taba yin dutse a wurin ba al'iwaj a larabci wurin da ya yi fada rami shi ne iwaj latara fiha iwajan akwai al'amtu al'amt amta ɗin daga al'amt ne al'amtu wurin da ya tudu haka sama kenan ba za ka ga kwari ba ba za ka ga rabiya ba latara wadiyan wala rabiyan wadi kwari rabiyan tudu tsauni ba za ka taɓa gani ba kenan in Allah ya zo zai tashi kiyama komai da ka sani a bayan ƙasa za a shimfiɗe shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai tashi mutane daga cikin kabarin su ko shekara dubu ɗari nawa mutum ya yi Allah zai tashe shi da ransa ya miƙe da ƙananan yara da jarirai da maza da mata da kowa da dabbobi da kiyashi da cinnaka da agwagwa da karnuka da koma meye da ka sani inda ya taɓa rayuwa a duniya Allah zai tashe shi su harkar dabbobi nasu da ɗan dama-dama kawai abinda Allah zai tashe su duk wacce ta zalunci wata sirama. a fara nuna maka kai dan adam cewa wannan ranar ta adalci ne kaga akuya tana rama tunkuyin da 'yar uwarta ta mata kaga agwagwa tana rama cizon da 'yar uwarta ta mata kaga kiyashi yana rama fadan da suka yi da dan uwansa kiyashi a nuna maka wannan dabbobi ma an ce za a yi lissafi za a yi kisasi a tsakaninsu idan an gama sai Allah ce kunu turaba ku zama ƙasa gaba ɗaya sun gama rayuwarsu sai a zo kan mutane la ilaha illallah idan har ba a kyale tsakanin akuya da akuya ba tinkiya da tinkiya rago da akuya kare da kare ba sai da aka yi hisabi da lissafi a tsakaninsu to kaga ai shaida ne cewa kai kam sai dai ka watsa kanka ruwa shi yasa ina jin tausayin kai ina jin tausayin kaina wanda duk ya mutu da hakkin mutane a kansa astaghfirullah tubu ilai duk wanda ya bari mutuwa ta riske shi da nauyin al'umma a kansa ya shiga hakkin wancan ya karbi na wannan ya cuci wancan ya zalunci wannan ya yi kaza akwai tashin hankali kwarai da gaske a bar kama da bala'in da ke tsakaninka da kai da kanka abinda Allah ya ce kai na ibada kayi ko baka yi ba ballantana a zo ana maka lissafi tsakaninka da sauran mutane to za zo Allah zai zo ya ce mala'iku ku raba musu littattafansu ku raba musu littafansu kowa a bashi takardarsa da littafinsa manzo Allah ya ce a cikin hadisi wani littafin an bude shi iya ganin ka maddal basari ka gane kuwa littafin mutum daya in an bude shi saboda yawansa fadinsa iya inda idanka zai kai ƙarshe na mutum ɗaya ne komai naka an rubuta tun daga ranar da aka sa maka littafi balaga ya same ka اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Allah zai ce je karanta littafinka yi karatu yau kai da kanka da kanka za ka yi wa kanka hisabi kama a baka takardarka a ce ka yi wa kanka makin ka kada kanka inda ka fadi ka ba wa kanka inda ka ci makin Allah Sakurullah Ya Allah Afan Allah Allah ce mani hitada fa inna ma yatadi li nafsi wanda duk ya shirya wallahi ya shirya ne dan kansa in ka zama mutumin kirki ka zama na kwarai wallahi dan kanka kai kar ka taba tsammanin ka taimaki wani ne wallahi kanka ka taimaka wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha haka kuma duk wanda ya bata shi ma dan kansa ya bata ko ka auni shinkafa ko ka auni tsakuwa mutum zai zo yana karanta littafinsa malai ta bayani duk abin da kai sai ka faɗa kar ku yi shakka akan wannan wallahi na sha muku bayani a karatu na ce yanzu wannan wayoyin da muke ta buga wayoyin nan duk abin da muke faɗa a wayan nan fa is recorded yau shekara ka ashirin da yin waya shekara ka goma da yin waya billahi azimu duk abin da kake faɗa yana nan a cikin iska sun haddace shi wannan bature ne fa yi wannan abin idan ana neman zancen da kai daga nan zuwa shekara goma da ta wuce wallahi da an shiga kwamfuta malam far za a zubo maka ka yadda dan adam ya yi wannan yanzu ba gashi na magana ba ba ga wata abu a nan gabana ba tana ɗaukar duk abin da nake yi za a je wanda bai zo karatun nan ba zai je ya zauna a gida a buɗe mai duk abin da na faɗa yana kallo in na zo daga baya na ce ban ce kaza ba za a zo a fito da wannan abun shi wannan abun shi zai kareta ni zai faɗi abin da duk na faɗa kuma ba ƙarya yake yi ba kaga wannan na'ura ce bature ne fa yanzu kun yadda bature ya sa wannan abun recording yake yana haddace abin da muke faɗa amma ba ku yadda Allah yana haddace abin da kuke aikatawa ba mu yawaita aikin alheri mu yawaita tuba mu yawaita istighfari wanda ya fi kowa riba a rayuwarsa shine wanda ya ci moriyar kwanakinsa ya bi Allah musamman samari matasa Allah ya taimake ka ka raya samartakanka da bin Allah to sai Allah ya tsare maka tsufanka kana yaro ka bi Allah to tsufan ma sai zo da kyau amma an kace baka yadda ba ka bi wata hanya ta duniya wannan duniyar da ba daɗinta kake ji ba to me abin daɗi a ciki ba wallahi ba wani abu mai daɗi me mai daɗi a ciki yanzu dukkanmu nan da muke zaune ana akwai wanda ya sai ce yau ya ci abin da yake so ko ni nan da nake muku karatun nan wallahi ban samu abin da yake so Allah wallahi nake gaya maka Allah ko a gidanka ne wallahi kan sai ka zo baka ci abin da kake so ba ko dai ya fi karfinka ko kuma an fi karfinka baka isa a yi maka abin da kake so din ba to me mai daɗi ni dai ban sani ba ni dai na sha faɗa ana maimaita wannan dai duniyar dai wannan ita ce wannan duniyar wallahi ba ta da daɗi a take da ɓacin rai da damuwa kullum hankalinka a tashe ne me za ka nema me za ka tara me za ka gina me za ka kashe me za a baka me za ka bayar aikin kenan bautar ciki bautar gangan jiki bautar wurin zama bautar abin hawa duk rayuwarmu a kanta ta ƙare wa isa ya zauna ba zama wani mai roka ya rubuta ya ce yaro ba zama a duniya sai an fafato an nemo yau wannan ya bata maka rai yau wancan ya zage ka yau an baka wani labari mara daɗi yau an yi kashewa ne yau wani ya mutu wani ya kaza wani ba lafiya yau wani an kashe asibiti yau wani ya kaza haka ake ta maleji ba abu mai daɗi a ciki sai zikiri wallahi illa zikirallah wa man wala wannan rana da muke fuskanta za mu je ta wannan kiyama wannan kiyama Allah shaida ne muna bukatar mu mata kimtsi kafin mu je duk wanda bai kimtsa ba ya bari ta tafi da shi mutuwa ta tafi da shi ta kai shi bai shirya ba to zai da na sani rana da da na sani ba shi da amfani kuma da yawa akwai masu cizo yatsa kaga da Allah ya barka kana raye yanzu ya baka dama ya taimake ka ka tsaya ka bi Allah shine kurum na sha faɗa ina maimaita dan Allah malam ka tuna yayanka ka tuna babanka ka tuna matarka ka tuna makocinka ka tuna abokinka da kuna cikin rayuwa da shi ya faɗi ya mutu yanzu yaya yake yaya yake ji a wani yanayi yake ba da facoyi sai yadda aka yi da shi amma kai yanzu kana da ɗan daman kai sallah kai salati kai zikiri kai tuba ka gyara aikinka amma wancan fa ba shi da shi Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka samu ‘yan aljanna ne ya Ubangiji in za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna kalmar shahada Allah ka ka cire mana sha'awar saba maka ka sanya mana sha'awar yi maka da'a Allah nauyin al'umma nauyin jama'a hakkin mutane da yake kawo kanmu Allah ka ba mu ikon biya kafin mu mutu ya Allah ka yi mana gata da taimakon da kada mu tafi da dakon zunubin wasu a gadon bayanmu ya Allah ka sa sallolinmu namu ne ba na wasu ba ne ka sa azumin da muke yi na nafila namu ne ba na wasu bane ka sa sadakar da muke yi namu ne ba na wasu bane Allah kada ka sanya mu zamanto cikin matsiyata ranar tashin kiyama wanda za a yi warwason ladansu a ɗebo zunubin wasu a zuba musu ya Allah kar ka sa mu cikin waɗannan mutane ba don halin mu ba ya Allah kai mana afuwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu